أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله وخيرة من خلقه صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلوا به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إخواني وأخواتي في الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بركة مرساكي هدوة وأن مسلاتنا سيدنا أبو هريرة رضي الله عنه أنا سكت برنشيه يوم مريتن litinin goma ga watan ramadan shekara ta 1446 goma ga watan maris shekara ta 2025 muna roƙalar ɗaukin sarki ya sanya albarka ga abin da muke karantawa allah ya sa karatu mai zama hujja gare mu ta shiga aljanna kada ya zama hujja gare mu wadda za a turke mu da ita ranar alƙiyama لا متاشي سورة الضحى والضحى والليل إذا سجى زامل أكرم كرنتاتا تردى سورة الإنشراح وسورة الشرح ألم نشرح لك صدرك إذا لوكت يا باب داما وبكما إن الله يسو أكوي aiki official da ya taso da zai sa yi tafiya ta yini guda malam abubakar cika zai muku karatu insha Allah abin da ya sauwaka ina fata shi dan daga kafa ya tafi da sauri don mu samu ina an bi ta tauba lalle a yi saukar ile dan cire kafa a hanzarta Allah kai mana muwafiq suratu duha أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث
بسم الله الرحمن الرحيم سورة الضحى malamai sun ba ta wannan suna na kalmar farko da ta zo a cikinta wadduha akwai malaman da suka ce mata suratu wadduha da waw kamar yadda yake a sayul bukhari suratu wadduha haka shi ma ibn kasir a cikin tafsirinsa da littattafai da dama a sunan imam tirmidhi ya sa mata suna suratu duha ta ga duk ai maganan guda ce sura ce 'yar garin makka wadda ke da ayoyi goma sha ɗaya kuma ita ce ta sha ɗaya ga saukar surorin alƙur'ani ta zo bayan suratul fajr kun ga ai mun wuce wal fajr ba ta zo bayan suratul fajr sannan ta riga suratul inshirah suratul shah haka nan sun jeranta an ambaci dalilin saukarta a sahihul bukhari da muslim hadisin aswad ibn qais wanda ya karɓo daga jundub albajali radiyallahu an ya ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya samu miki a yatsansa ya gamu da kama da muke ce ma dan kakkarai ban san a wasu garuruwan ake ce mishi ba amma dai sananne ne a ciwon da ake ga yatsa ko mai hana bacci to wannan ya sa manzo Allah sa su yi zazzabin da dare biyu ko uku bai tashi ya kiyamun laili ba to da mun makauta ne da ummu jamil wadda Allah ya ce wa muratu hammalat alhaqab fi jida hablum min masad muguwa ce ummu jamil bintu harb matar abu lahab yar uwar abu sufyan to shi ne da aka wayi gari kwana biyu ta ji shiru sai ta ce ma manzon Allah ya Muhammad inni la'arju an yakuna shaytanuka qad tarakaka ina fata shedanin da ke zo maka ya dan ya rabu da kai to ba shedan ne yake zo manzon Allah ba to shi ne sai Allah ya saukar da wannan aya yana rantsuwa da cewa duha wal layli idha saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala والضحى ina rantsuwa da hantsi lokacin duha lokacin da rana take watsewa haskin ta yi ƙarfi amma kuma ta yi zafi sosai ba wallaili idza saja ina rantsuwa da dare lokacin da yake lullube duniya duniya ta yi dulum musamman aka yi daidai babu wata mai haske wannan rantsuwar rantsuwa ce mai girma da lokuta muhimmai ma wadda aka rabbuka wa maƙala Allah ce ubangijinka bai yi ban kwana da kai ba ba shaidani ne ke zo maka ba mala'ika ne ke zo maka da saƙon ubangijinka kuma karatun da kake ba karatu ne na shaidanu ba karatu ne wanda ya zo kamar yadda Allah ya ce فلا أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش آه. وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون ولا بقول كاهن قليلا ما تذكرون تنزيل من رب العالمين ما ودعك ربك بنجدنك ببركة وما قلا أي وما قلاك bai ƙaurace maka ba bai nisance ka ba sai aka shafe almaf'ul saboda na farko yana nuna shi kaga asalin maganar ma wadda aka rabbuka wa ma qalaka ubangijinka bai ban kwana da kai ba kuma bai barka ba yana nan tare da kai sai aka shafe kafin saboda yi munasaba da wato siyaƙi ko kuma ƙarshen ayoyin wannan sura والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى هكذا أنت وما قلاك ده أسلوبي يا كنزة وانا سنن أسلوبي نيع القرآن سنننا لا ربجي وبن الله تلك والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما والذاكرين الله كثيرا والذاكرات الله كثيرا amma sai ka shafi maf'ul saboda me na farko ya isa na farko yana nuna shi walal akhiratu khairul laka min al ula kuma abinda ta gani kaɗan ne duk wata girmamawa da Allah ya yi maka wadda ummu jamil ke ke jin haushi to wallahi kaɗan ta gani walal akhiratu khairul laka min al ula lahira ta fi maka duniya a siyakin alkur'ani da yawa lahira tana zuwa da ma'anar duniyar da za mu je bayan mun mutu ita ce lahira ko ba ka ba al'ula kuma ta zo da ma'anan duniyar nan da muke rayuwa a cikinta to amma hawa da gangarar wa'annan ayoyi yana nuna ma'anar wannan kalmar ta larabci ma Allah yana nufinta domin al'akhira ta'anifi ne na al'akhir kamar da al'ula ta'anifi ne na al'awwal al'awwal na farko ko al'akhir na daga baya haka al'ula ta farko al'akhira ta daga baya walal akhiratu khairul laka min al'ula abinda attafe gaba na ɗaukaka gare ka na ci gaba na karamar ubangiji ya fi abinda ya wuce kenan wannan yana nuna rayuwar annabi sallallahu alaihi wasallam gaba ɗayan ta ci gaba ce don haka sai Allah ya nuna yake wala sawfa yutika rabbuka fatarda hakika ubangijin kana shirin baka sai ka yarda nan ma akwai mafulun sanin wanda aka dauki domin a'ata tana buƙatar mafuli biyu ne a'ata fulanan tuffahatan aw a'ata fulanan rummanatan kaman nawala nawala muhammadan kitaban wa nawala khalidan ibriqan kun gane مقولي بتكي بكاتي لك أتلم بجنن وسوف ولا سوف يعطيك ربك نعمة عظيمة فائقة فترضى بها sai Allah ya shafi saboda me saboda ya girmama abin da zai bayar ba sai an faɗe shi ba duk abin da zaka kiyasta da alkhairi ka kawo shi Allah zai ba annabinsa wala sawfa yutika rabbuka kullama turid ولسوف يعطيك ربك كل ما إليه تحتاج ولسوف يعطيك ربك كل ما يغبطك عليه الناس ولسوف يعطيك ربك كل نعمة ترضى بها حتى ترضى duk abin da zai faranta bare Allah na shirin baka shi saboda ka manzo Allah ka kwantar da hankalinka da wannan wato ƙananan maganganu da su ummu jamil suke sai Allah ya ce yi waiwaye alam ya jidka yatiman fa'awa a can daman ashe ba Allah ya same ka maraya ya rungume ka ba me ma'ana Allah ya same ka maraya ya yi ka maraya kuma ga ɗabi'a marayu sukan tozarta sukan rasa bai kula da su amma kai sai Allah ya maka gata Allah ya karɓi ran mahaifinka tun kana ciki baka san shi ba ya karɓi ran mahaifiyarka kana ƙarami ba kai ma yau wayon gane ta ba sai ƙalilan kake tuna ta bayan haka aka miƙa ka ga baffanka aka miƙa ka ga kakanka Allah ya karɓi kakanka aka miƙa ka ga baffanka ubangiji ya zamo da kansa yake renonka kenan ka taso da alamun wahala amma ka kare cikin ni'ima ka taso irin tasowar da wanda ya ta ana tsoron ya lalace amma sai Allah ya ɗaukaka ka bai bari lalace ya shiga a rayuwarka ba don haka walal akhiratu khairul laka min al'ula wa wajadaka a'ilan fa asna Allah ya same ka talaka wa in khiftum ailatan ay faqran al'ailatu talauci kenan Allah ya same ka talaka ya wadatar da kai to kaga a rayuwar makka a ci irin rayuwar da manzo Allah sun suke wadata ce ya nuna mu godiyar Allah ba mu da domin abin da muke da shi ya tsara abin da ke akwai a wancan lokaci ko ba haka ba kenan wal akhiratu khairul laka min al ula yace fa amma al yatima fala taqhar to tunda Allah ya yi maka haka kar ka taɓa ganin maraya ka kwatse shi kar maraya ya roƙe ka kuɗin makaranta ka hana shi kar maraya ya roƙe ka kayan sallah ka ƙi bashi kar maraya ya nemi abinci ka ɓoye masa fa amma leci mafalata kar ka kori maraya kar ka ƙyace shi kar ka tsoratar da shi ko kar ka wulaƙanta shi kamar mun tsallake ku haka daidai muke وأما السائل من بفسر وجرك ضاله إيه. ألم يجدك يتيما فآوى Allah bai tarar da kai maraya ya rungume ka ya kiyon ka ba ko daga ka bollan fahada ya sare ka baka kan tafarki ya dora ka kan shari'a abdalal tun da muka yi tafsirin surat yusuf mun faɗa muku iri iri ne ko ta inda muka yi maganan inna abana lafi lalalin mube sai muka ce wani irin dalal suke nufi cewa baya tunani mai kyau to anan dalal din da Allah ke nufi shine babu wata shari'a da aka saukar maka babu wani addini tsayayye wanda aka gada wanda bai da gurbata ko da aka haife ka addinin annabi Ibrahim ne amma Allah na ta shi an shigar da shirka gunki 360 ke cikin Ka'aba to ina tauhidi babu amma a haka Allah ya shiryar da kai goje da ka'ilan fa agara kuma ya sane ka ba kuɗi ya wadata ka to saboda haka fa ammal yatima fala taqhar tunda Allah ya maka wannan ni'ima in ka ga maraya karka tozarta shi karka muna na mu'amala da shi karka samu damuwa a zuciyarka game da shi a'a ka girmama shi ka kyautata masa kamar yadda kai ma kake so a tausaya ma 'ya'yanka a bayanka kamar yadda kai ma Allah ya tausaya maka a lokacin da ka taso kana maraya wato wani lokaci da gangan madaukakin sarki in yana so ya ɗaukaka ka sai fito da kai cikin wata wahala sai ta zamo maka sanadin jin daɗi haka kuma in Allah na sun ka taimaki mutane sai ya sa ka cikin irin halin da suke ciki kafin ya ɗaukaka ka akwai tagwainiyar makarantar UK Jarma a Zaria mun kai mata ziyara makaranta ce ta marayu zalla kuma ana ɗauke da nauyinsu ka kam duk abin da suke bukata ana ba su a makaranta in fact su da yake sun ɗaya shekaru da farawa har sun fara biyan kuɗi ana tura yaran su ƙasashen waje suna karatu kamar yadda za ka jarma ya naɗa kwamiti wanda ni ina ciki ya tura mu egypt domin mu tattauna da azhar saboda ta ɗauki waɗannan bayan allah in sun gama sakandare su ya kuma ce mu je madina mu tattauna da su to da na bincika mai wannan makaranta sai aka ce ai maraya ya taso kuma ya sha wuyar maraici ya wahala to da haka da Allah ya ɗaukaka shi shi kuma ya ɗaukan makarsa alƙawarin zai taimake maraya jarma ba maraya ya tashi ba ɗan gata ne ɗan babban gida ne ɗan babban malami ne malam muhammadu mai damma Allah ya ji kansa mun san shi ya rasu muna yara wajejen 1977 ina ji 78 da ni aka yi jara'in da sarar juma'a ban manta muna matasa to kaga kenan annabi sallallahu alaihi wasallam Allah na tuna masa maraicin sa dan yace yanzu ka taimaki maraya yadda Allah ya taimake ka wa amma sa'ila fala tanhar shi ma mai roko karka kwatse shi karka wulakanta shi matukar mai roko ne wanda bukata ta kawo shi lisa'ila haqqun wa in ja'a ala faras ko da jeep mutum ya zo ya fakin ya ce Allah ku taimake ni kar ku ce kai ka wuce taimako wataƙila ruwa yake sa kun babu sabota wataƙila kuɗin da ke gurinsa sun ƙare wani fa tsammani ke inda kana wanki riga mai kyau kai har abada ba a rasa kuɗi aljihunka na sha irin a gidan mai na ɗan sayi mai na nasa a mota wata almajira zai ce boye Allah ya hakuri sai ta ɗanyi wata magana mai nuna cikin fada ba ta ce Allah ya hakuri la babu kuna da sai ta mun wani kallo ya za yi irin ka a irin wannan mota ba ka da ko sisi ba ta sani ba kila ma ga mata ka na rantuwan nan kuɗin da na sha mai ai ba kullum ake kwana a kan gado ba to da haka mabukaci inda ya mabukacin da a kari da Allah ya roƙa kara kore shi to matsalar ita ce akwai waɗanda shari'a ta hana musu roƙo amma sun sa kansu roƙo annabi sallallahu alaihi wasallam la tahillu sadaqatu li ghaniyyin wala li dhi miratin sawiyyin aw la hadith la tahillu sadaqatu illa li thalatha akwai waɗanda annabi ya hana su cin sadaqa duk wanda Allah fiyayye mai jin karfi zai iya nemo jari ko ya koyi sana'a ko ya yi aikin karfi baya rasa yanzu kai mika hannu ya ce wane ba ni saboda ni zan baka ni ma na nemo ne don bukatar kaina to amma duk da haka akan fahimci daga yanayi lalle akwai mabukatan na gaskiya kuma mabukata na ƙarya da yawa sun jama na gaskiya laifi sai mu ce zo a kore shi ana zaton ɗan baranda ne alhalin ba haka ba daren da za a kama azumin nan wani ya zo masallacin mu yi magana mai daɗi ta kama zuciyata na ya dauka gaskiya ne wallahi daga zari yake gashi gashi zai je illil ya tsara magana mai kyau to rashin sa'ad da yayi sai nake kar kowa ba shi komai ya taso mu tafi na ije shi kofar gida nake bari in tafi wallahi malam na dauki kuɗi ko da na zo sai kace ai wasu zo sun kore shi da ya saba nake la ilaha illallah ni ban sani ashe wai ya saba don haka an koran min shi ana ganin yaudara ta zai ta amma dai duk wannan kar ya kashe zukatanmu ga cewa akwai mabukatan tsakani da Allah akwai ma waɗanda Allah ke cewa لا يسألون الناس إلهاما تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس إلهاما wani sai dai ka ga alama wani alamar ma wallahi ba ka gani mabukacin amma bai bar wata alama ba saboda godiyar Allah saboda koshin zuci saboda haƙuri na ba ku labarin wasu baitoci da na ji a ƙasar ko 2000 ko 2001 ga wani malami wanda daga baya na tsarce su cikin tafsirin ibn kasir a wata aya amma turan nan na riƙe baitotan kuma Allah ya sani duk lokacin da masu tambaya suka dan matsa mu ko text ko kira ko in tare da su kofa gida sai wannan baitotan su faɗo mun a rai ina ta la ta'khudannaka dajratun min sa'ilin fala khairu dahrika an tura mas'ula la tudbihan birradd wajha mu'ammilin فبقاء عزك أن ترى مأمولا تلقى الكريم فتستدل ببشره وترى العبوس على اللئيم دليلا واعلم بأنك عن قليل صائر خبرا فكن خبرا يروق جميلا نازل دائما بيتوتنا قليلا جنات لا تأخذنك ضرجرة من سائل كانك سامس أرقوة دون يروقك فلا خير دهرك أن ترى مسؤولا duk rayuwarka babu sadda kake da daraja kamar sadda ake roƙonka la tajbi handin raddi wajha mu'ammilin kaka fuskanci wanda ya zo maka yana ƙauna yana fatar ga inda matsalarsa za ta warware karka fuskance shi da kora fa baqa wa izzika an tura mamula darajar ka tana wanzuwa ne tana tabbata ne idan ana bukata da kai wanda ba bukatar shi ne da darajarsa sai ta talƙa alkarima fa tastadillu bi bushri zaka haɗu da karimin mutum tun daga fuskarsa zaka gane wannan ɗan girma ne zai baka yana murmushi irin murmushin mai karɓa kamar shi ne zai karɓa gare ka ya ce wa tara al'ubus alalla'imi dalila shi ɗan banza tun daga fuskarsa za ka gani da ka tasar masa da san roƙo za ka yi to za ka ga fuskarsa ta hadari ya kunnu a cikinta sannan sai ce wa'alam bi annaka an qalilin sa'irun khabar ka sani nan gaba kaɗan za ka zama labari to sai dai mu yi labarin shek sa'id alhassan jingir da ɗan uwansa shek alhassan sa'id jos sai dai mai labarin sheik ismaila idris sai dai mai labarin sheik bawa mai shinkafa sai dai mai labarin sheik dan mai shiya sai dai mai labarin sunan bayan allah yawa da suka tafi sun zama labari sai ce fakun khabaran ya roƙo jamila yi ƙoƙari ka rubuta labari mai kyau game da kanka da in mun mutane da muke nan shi za faɗa wannan bai sa a mai da mutane wawaye ba inda kuka san adadin mutane da ne blocking a kan matsalar roƙo wala suna da yawa saboda na farko dai Allah bai ɗora min lalurarka ba sannan ni ba wawa ne ba yau ka bullo da wagga gobe ka bullo da wagga akwai wanda in Allah ya so ya kira ni da lamba ta ci goma sha biyar ban san daga jihar da yake ba amma da ya yi sallama ina gane shi so yana fara magana sai in ce baka bari ba har yanzu don na sha yi masa wani na sha faɗa masa in ce masa wannan ɗabi'a da ka ɗauko ma kanka wallahi duk wanda ke yin ta bai arziki har abada bai arziki har abada to sannan ina diba yanayi akwai yanayin bayan Allah da Allah ya ce a taimaka akwai wanda babu dalili ma'aikaci kai kana da 'yan dabarunka ka aji mata a gidanka ka san sadda an kai kwanciyar dare ta samu ciki tun watan farin ka sani na biyu na uku akai watan tara wai ka ce min wallahi malam kuma komai ban aje ba to wai hana ka aje ba haka asusu in ka zama sakarai ni ne zan yi maka suna kamar yadda nace yanayi ne duk da haka wani zaka ce ayya ina ya ga abin da zai ajiye suna wallahi dole ya taimaki wannan ai yana kokari ma kun gane ko so yanayi ne duk mutumin da ya zo ce maka wallahi ban jin daɗi ko kuma mata ta bata da lafiya kaga wannan wani uzuri ne wanda ya faru amma wallahi kwana na uku ban ci abinci ba gida to garin ne haka dai ma maimakon ka zo guri na ka je inda ake aikin karfi mana ka miƙa kanka ka ce don Allah ko na ɗari biyar ku bani ini dan sai kosai da dankalin kai gidana ma sai ka tsaye da nukufin gidana in ɗebo abinci iyali na in baka to kamar da ku ba kullum take sallah ba wata rana in ka sallah ma akwai wata rana ni kai na ƙara-ƙara nake da iyali na ya zan ƙari da su musamman da wanda amma haukacin gwamnati wai ma'aikaci yake cago prof a yi hakuri wanda yake bai kace gwamnati wanda jiran wata yake akwai ran da zaka zo ba shi ma ta kashe masa Sheikh Abubakar Jibril ya shaba mu labarin wannan mahaukacin da aka yi kasuwa wanda kyafata kawai ke sai maka buge ka kace bani bani shi aga kowa yana da to sai a da dattijo ta kashe mai ko me bai bari gida ba kuma yunwa yake yana kyafata sai juya ce bani sai kalle shi sai ga mutane wuri ka hau ka cewa ka ka huta wanda shi ba wanda zai ce mishi kawo tunda ya hau ka ce wa amma sa'ila fala tanhar wanda yake roko karka kwatse shi wannan ya nuna akwai lokutan da roko yake halalta amma mutum ya ji tsoron Allah kare ya roƙo sanda bai dace ba kuma in za ka roƙa ka roƙi ɗan girma akwai wanda in ka roƙe shi tonon asirin kanka kawai za ka yi wa amma bi ni'imati rabbika fa haddith amma duk ni'imar da Allah ya maka ka yaba masa akanta ka gode masa akanta sannan ka bada labarinta kaga kenan cewar da Allah ya masa walal akhiratu khairul laka min al-ula ta nuna duk rayuwarsa za ta zama ci gaba tun daga haifuwarsa maraya har zuwa sadda aka aiko shi tun daga sadda ake korarsa ana kyamatar da'awarsa har zuwa sadda za a karɓe shi ya zamo yana da gida yana da iyali yana da kwanciyar hankali har zuwa sadda za a yaƙe shi kuma Allah ya ba shi nasara har zuwa sadda zai kafa daula har zuwa sadda labarinsa zai wasu duk duniya zan ba inda ba a cewa Muhammadu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam don kuka lura wannan sura ta buɗe da rantsuwa kuma akan menene Allah ya rantsu akan me akan tabbatar da kusancin manzo zuwa gare shi wannan ba ita ce rantsuwa ta farko ba da Allah yake kan sha'anin manzonsa a alƙur'ani shi kaɗai ne wanda Allah ya rantsuwa da rayuwarsa أشكي سورة الحجر التي لعمرك إنهم ففي سكرتهم يعمون أما الأمر الذي شافع النبي ورا لي ديوة ألا يرنسوا أكي نون والقلم وما يسطرون ما أنت بنعمة ربك بمجنون da aka ce masa mahaukaci sai da Allah ya rantsuwa sannan ya kare shi wan najmi idha hawa ma dalla sahibukum wa ma ghawa وما ينطق عن الهوى رزق الله والنجم إذا هوى ma dalla sahibukum ka tabbatacce ne ƙarya kuke ba batacce bane wa ma gawa bai halaka ba baya da bata baya da halaka bata shine kana neman gaskiya amma ka kasa ganin ta halaka ita ce ka ga gaskiya amma sun zuciya hana ka binta shi sa Allah yake cewa ghairul maghdubi alaihim wala dhallin yasin wal qur'anil hakim innaka laminal mursalin wannan rantsuwa ce wal qur'anil hakim Allah na rantsuwa da alqur'ani don ya tabbatar da cewa innaka laminal mursalin kai kana cikin manzanni to akwai rantsuwi da yawa da ke nuna annabi yana da daraja a wurin Allah wadda babu wanda ya kusanci irinta wannan kuma bai nuna mukushi sauran annabawa ba annabawa suna da daraja suna da matsayi a cikin bil'adama ba wanda ya kai darajar annabawa a cikin annabawa akwai manzanni sun fi sauran annabawan daraja a cikin manzanni akwai ulul azmi guda biyar sun fi sauran daraja su ne wanda Allah faɗa a suratu shura da suratu al-ahzab sai da akhadha rabbuka min wa in akhadha rabbuka min bani adama wa in akhadna min an-nabiyyin mithaqahum kace wa minka wa min nuh wa ibrahim wa musa wa isa ibn maryam to ku ɗauki wata nukta a nan mai muhimmanci mai nuna girman annabi a wurin Allah ulul azmi ne Allah ya kawo guda biyar amma da wa ya fara wa iz akhadna min an-nabiyyin mithaqahum sai wa minka da shi aka fara sannan aka zo da duhu da shi da annabi nuhu wa gaba ga zuwa sannan kawo ibrahim da shi da ibrahim wa gaba sannan kawo musa suna kawo isa duk waɗannan sun gabaci annabi amma da shi Allah yake farawa wani abu na biyu da ke nuna girman annabi a wurin Allah wanda ɗoriya ne akan girman sauran annabawa shi da ce duk annabawan sai da aka gama zuwa da su sana ka zo da shi kuma aka ba su labarinsa kuma aka ɗauki alkawari gare su cewa in za su cin masa to za su bi shi وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتتكم من كتاب لما آتتكم من كتاب, من كتاب وحكمة هكذا ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه قال أخذتم على ذلك قال أقررتم وأخذتم على ذلك إسري قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشهيد duk annabin da Allah ya kusa ne faɗa mai annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kuma yace ne ka rike alƙawari in ya isko ka zaka bi shi yana gaba da kai kuma Allah ya san ba za su ba zai isko su ba ko kuma za su same shi ba sai annabi Isa shi kadai shine wanda Imam Zabi yace sahabiyyu wa nabi annabi ne ya gabaci annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hakika ne ba shine dan autan annaba kafin manzon Allah shi ne wanda daga shi sai annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kuma tsakanin su ba nisa don shekara 530 zuwa 50 ba ba nisa tsakanin annaba dubban shekaru ake samu lokaci manzanni 500 ne kaga yanzu muna 1446 kun miladiya tana 2025 in ka cire kaga za ka samu 500 da yankai ko to shi kuma annabi isa mutuwacce bai yi irin wadda yan adam suke yi ba kamar da lace bal rafa'ahu Allahu ilayhi dauke shi Allah yayi hadisai ingantattu mutawatirai suka tabbatar cewa zai sauko ƙarshen duniya duk da mu'tazila ba su yarda da su aslan mu'tazila suna cin mutakallimin da suka kawo mu hadisai waiji mutawatiri ahadi zanni subuti qat'i subut kun gane ko to duk da haka sai sai hadisi ya zo duk ya tsallake wannan waiji waijin ya zan mutawatiri sai ce to ba mai dinki ba ne ya saba ma hankali a takaice dai da hankalin ku kuke aiki ba sai da hadisin saukar isa ba duk da zaman su mutawatiri kamar yadda ba sai da hadisan azabar kabari ba duk da zaman su mutawatiri akwai irin su da yawa halin majarra to na ka'idojin na shirme da aka kutso da su cikin ulumul hadith suna nan amma malaman hadisi wallahi ba su ɗabbaka su gane ba su ɗabbaka su gane sannan wani abu in rubuta kuke kusa masa na uku mai nuna fifikon manzon Allah annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan sauran manzanni shi da abinda da yawa za ku ji masu wa'azi suna karanta mana cewa Allah ya umarce mu mu masa ladabi la taj'alu du'a ar-rasul bainakum ka du'a ba'dikum ba'dha إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون ما سبحانه ما كثيرا باين أكي ما سودا هنكل مدى هنكر كراني وإن دا واتو هنكلي بي زونو لكي واتكسو إن با هكا بإذن جرمان درجة كا زاو قالا ما كثيرا دا باين جدا to don ubangiji ya koya mana wannan sai ya sanya shi ma kiran da yake ma annabinsa alƙur'ani kira ne mai ɗauke da girmamawa ya ayyuhan nabiyyu taqillah ya ayyuhan nabiyyu jahidil kuffara wal munafiqin ya ayyuhar rasulu la yahzunka alladhina ya ayyuhal muzammilu قم الليل يا أيها المدثر قم فأنذر ألا ذكرنس يا محمد ba kamar da yake wa izina da rabbuka Musa a wata ayar wa nadainahu an ya Musa wa nadainahu an ya Ibrahim ya Dawud inna ja'alnaka khalifatan fil ard fahkum bayna an-nas bima araka fahkum bayna an-nas bil haqq wa la tattabi' al-hawa yadda Allah ke kiran annaba shi yasa zaka ga annabawan sunayen sun zo da yawa cikin ƙur'ani amma shi manzo Allah sunansa bai cika zuwa sau hudu kawai yanzu wurare na musamman don girmamawa ba zai kama na wannan wuraren guda hudu Ali Imran ayoyin za ka kawo kawo ta Ali Imran ma kana Muhammadun a ba a hadin mai rijalikum sai a hazab وما محمد إلا رسول سيوته سورة محمد وما نزل على محمد نهدو محمد رسول الله آه هدني الذي أمل اسمه أحمد الإمام ما محمد أما كساش شيء إما خبا النبي كفتا يأتي من بعدي اسمه amma sauran wurare za ka gaba a kiran sunan akwai wani kirista da kwance wani da ya rai cewa shi liman ne amma kuma sai ya ce wai ya koma kirista saboda shi ya lura annabi isa ya fi daraja cikin wurare don an fi yawan faɗin sunansa kusan ko sauran annabi isa ya zo cikin wurare sau ashirin da biyar sau nawa sau ashirin da biyar ta ba shi kaɗai ya zo cikin alkur'ani da yawa ba fir'auna ya zo fiye da haka cikin ƙur'ani shaidan ma ya zo iblis fiye da haka cikin alkur'ani akwai annabin da ya ninninka shi annabi ibrahim sau 69 ya tafi annabi musa sau 136 annabi yaqub da annabi dawud kowane sau goma sha shida annabi sad da annabi suleiman kowane su sau goma sha bakwai annabi harun sau ashirin annabi adam ma sau ashirin da biyar annabi yunus da annabi lut sau ashirin da bakwai to kaga ashe ba isa ne kawai aka yi ta kama sunansa ba amma shi annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam iyakar sau hudun nan kawai sunansa zuwa alkur'ani a ana girmama shi ne ba a bayyana sunan dubi yadda Allah ta'ala ya faɗi wanda ya kamata mu koyi da su qad kanat lakum uswatun hasanatun fi ibrahima haka dai ko baka ba da aka zo ka namu manzo me kace laqad kana lakum fi rasulillahi ake fi muhammadin ba alhal aka kansa annabi ibrahim ta kai fi ibrahim akwai ayar da ba da shi da ibrahim din duk sun zo amma aka fito ƙararren suna da ibrahim aka ɓoye nasa inna aulan nasi bi ibrahima lallazina ittaba'u suka ce wa hadha annabiyyu ba ce wa muhammadun ba saboda a bayyana girmansa da matsayinsa to in ka lura duk da labari Allah Allah yake bayarwa game da abin da ya gabata wa id asarra annabiyyu ila ba'd azwajihi haditha ma kana 'ala an-nabiyyi min harajin annabiyyu awla bil mu'minina ko hikaya Allah yake munafiki zai faɗi sunan manzo Allah bai ce Muhammad أما إن الله ذي كتب كده صباحك ذي فتابا هم الذين يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله سوى سيد رسول الله بني أما الله يا يد رسول الله ليه دون حكا إن ذي كتب كده سما بذي فتسونا بسيط يا رسول الله إن ذا الشريف دمو هكذا أفلا ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول سياق كما تأي بعدهم أنا صغير من وابا أتي واستغفرت لهم التي واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول so ku fahimci cewa sunan manzo Allah ya zo sunan alqurani ba iya kasance yana nan da yawa amma Allah yana sayawa ne don ya nuna girmansa da matsayinsa kuma don ya koya mana sanin alfarmarsa da karamarsa a gurin ubangiji maɗaukakinsa to shi ta Allah ba shi sunaye na daraja iri-iri kamar yadda Allah ya kira alƙur'ani nur aminu billahi wa rasulihi wan nuri alladhi anzalna kaga an ce fa aminu billahi wa rasulihi annabi ya zo ko to me wan nuri alladhi anzalna القرآن وتعرفي النبي يقوم شين نور قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين فك النبي حكيني النبي من شريا واني النبي نونا من هنيا أو تعرف الله يقول ما أرسلناك إلا رحمة للعالمين يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا munira duk sunaye ne da girma da bankaye da daraja alkurani ba zikiri ba ne inna nahnu nazzalna dhikra laqad anzalna ilaykum kitaban fihi dhikrukum haka shi ma annabi an kira shi dhikr Allah ce fattaqullaha ya ulil albab alladhina amanu qad anzala Allahu ilaykum dhikran me dhikran ne sai rasulan yatlu alaykum ayatihi zikirin rasulun badal annabi kenan zikir ne domin zikir yana da ma'anoni da dama shi su akwai ɗaukaka da Allah ta'ala ce laqad anzalna ilaykum kitaban fihi zikrukum malamai da sun ce abin da ake nufi wannan qur'ani akwai darajar ku a ciki akwai ɗaukakar ku a ciki a matsayin ka na dan adam qur'ani ya bayyana darajarka a matsayin ka na mu'mini qur'ani ya nuna ɗaukakar ka wasu malamai ma abin da suke fahimta a cikin wannan aya malaman tarbiyya shine laqad anzalna ilaykum kitaban fihi dhikrukum a cikin alqur'ani kowane ku an faɗe shi wani magabaci ya ɗauko alqur'ani ce to Allah ya ce biya faɗe mu bari mu gani ina muke yanzu karanta wasabiqun alawwalun yace wallahi ba nan ba nan nake ba min almuhajirin wal ansar والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه أن رسول الله متكسر يدعو يدعو تعالى التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون ساجدون الآمرون بالمعروف ولا وكتامية وباتشنت ذيك يدعو يقول إن الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله تعابا كينمكما حكى كده القرآن تنسي يتردد وتآية وآخرون مرجون لأمر الله باولنا وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا يتشي والله قاعدنا يا أبنجد يتشي عسى الله أن يتوب على الله تكيما نتوب موني من يلادا من يذنبي من هذا وانا من هذا وانشان تو موني شيء ذكركم أنا in muka lura annabi sallallahu alaihi wasallam kullum cikin alkurani Allah lallashin sa yake har a inda an yi abin da ba shi Allah ya fi so ba ya ayyuhan nabiyyu lima tuharribu ma ahalla Allah lak kun gane ko tabbaya ce ta nau'in zargi irin wanda masoyi zai mu masoyi amma sai da aka hada da abin da kira talattuf wato lallashi من عليك سوى إنا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا فاصبر لحكم ربك ممكن سوكا مك قرآنك يحبك قولي دا أبين دا أبين كي وقلتا دو أبين لك كسونا يمنن لو كي دهموا دا كزوجي ركا واصبر كما صبر أولو العزم من الرسل وبنجي با سياسة حال ديك شكا قد نعلم إنه ليحزنك الذي يقولون فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون mun san abin da suke na ƙaryata kai na damunka to ba fa kai suke ƙaryatawa ba kai su san mai gaskiya ne su dai ayoyin Allah ne suke musu su a wani wurin ma Allah ta yi wala kan na'lamu annaka yadhiqu sadruka bima yaqulun kana damuwa sun ce ma mahaukaci sun ce maka boka sun ce mai sihiri ba abin da ba su faɗa maka ba alaƙi mun san wanne yana damunka fasabbih bihamdi rabbika wa kun min as-sajidin ita ba tun kai ta tasbihi kai ta sujuda kai ta sallah inda duk wani ya kafa maka kawan zuƙa ya fara wahal da kai ko ma ma Allah ya ta sujuda Allah zai dauke maka wannan matsala wa abud rabbaka hatta ya ce kalaqin ya ta ibada har ka mutu ka kyale su wani abu da ke nuna fifikun manzo ala na nawa kenan ni na mance nisa ko kuma ba ɗaliban ilimi na gari kuke ba ɗaliban ilimi na gari ba su yarda a faɗi fa'ida ba su rubuta wasu daga cikin fa'idodin da nake faɗa muku ni ma rubutawa na yi wasu kuma ga malamai na naji wasu kuma binciken cikin dare ne ba tun na yau العلم صيد والكتابة قيده قيد صيودك بالحبال الواثقة فمن الحماقة أن تصيد غزالة وتتركها بين الخلائق طالقة إلهي كمان فروتا إنك فروت دبة كلا سكا كابس أنت هي قدا قوما إنك كامة تنايا كاريكي كامة تبيو كاريكي تتوقع لك ريتا لن توريوا أكي تأجدوا كامة وصول haka ilimi yake shi yasa ku duba tafsiri cike ki da taliki duk inda da buɗa za ku ga taliki ga sunan babu iyaka ku je maktabar saba duk littafin da nayi karatu sa za ku ko ina taliki na saki so in ka zo wurin tafsiri ka zo da ɗan exercise ɗinka da ɗan fensirinka ko bironka wannan fa'idar da kake samu yau ba mamaki shekaru masu zuwa da nisa lokacin ma mansur ya koma ga Allah yake ce Allah sarki wata shekara 2025 kai tsohon labari ila ba kada mai yara kuri kai tun 2025 kana karatu a wancan lokaci ce kun gani ga abin da na rubuta ina da fa'idodi da yawa na malamai daban-daban da na gamu da su a garuruwa da ƙasashe daban-daban wa'inda na rubuta to shi yasa ina mamakin wani lokaci da gangan nake jaraba ku in ji kun rubuta ba ku rubuta abu to fa'ida ta gaba daga cikin abin da ke nuna fifiko annabi sallallahu alaihi wasallam da matsayinsa da darajarsa a wurin Allah yadda duk wanda ya kai attack ga manzon Allah Allah ke kare shi yanzu lokacin da Walid ibn Mughira da wasu mushrikai suka yi manzo Allah izgili da cewa yana haikuwa ƴaƴa na mutuwa don haka ta mutu abtar zaka mutu baka da mai gado Allah bai bar manzo ya amsa ba me yake masa inna a'tainaka al-kautsar fa salli li rabbika wanhar inna shani'aka huwa al-abtar makken nan naka so masu yankakin baya kai kan duniya za ta faɗi ka har ranar tashi kiyama din da ka ce ashhadu an la ilaha illallah za ta ce ashhadu anna muhammadar rasulullah kun ga su bai alam na shara laka sadrak saboda alaka ta da sura don duk karatu kusan guda ne to amma ga alama lokaci ba zai ba mu dama ba in sun ce ba sama haukaci Allah ce ma sabikum min majnun Allah ce ku je ku zauna ku yi nazari qul innama a'idukum bi wahida an taqumu lillahi masna wa furada ثم تتفكروا ما بصاحبكم من جنة إن هو إلا نذير لكم بين يدي عذاب شديد وتألامة daga cikin alamomin girman manzon Allah a wurin Allah da fifikonsa aka sauran talikai shine yadda Allah ke gaggawar ya biya bukatarsa za ka ga annabawa duk wanda ke da bukatar roƙon Allah yake suratul anbiya tana ɗauke da wannan saboda yadda kowane annabi yake ibtihal yana koma ga Allah wa ayyuba idh nada rabba wa dhannuni idh dhaba mughadiban wa dhanna an lan naqdir alayhi fanada rabba wa zakariya idh nada rabba ko ba ka ba karshe sai Allah ce innahum kanu yusari'una fil khairati wa yad'unana raghaban wa rahaban وكانوا لنا خاشعين da addu'o'i ne annaba ya kawo amma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lokacin da ya sha'awar canjin alqibla Allah bai bar shi sai da ya addu'a ba ce mu sai qad nara taqallubu wajhika fis samaa falanwalliyannaka qiblatan tardaha fawalli wajhaka shatr almasjid an ansa bukatar ka ba sai ka roka ba sannan Allah ya bashi girman da duk annabawa suna karkashin tutar ya ba shi gamammin manzanci qul ya ayyuhan nas inni rasulullah ilaykum jami'an wa ila adin akhahu wa ila samuda akhahu wa ila madyana akhahu ya ayyuhan nas inni annas duka rasulullah ilaykum jami'an alladhi lahu mulku samawati wal ard sanan da yake babbar darajar annabta ita ce isar da saƙo da samun larar waɗanda aka isar ma saƙo sai Allah ya sanya waɗanda saƙon manzo Allah ya kai gare su sun fi na dukkan annabawa shi na nan suna suke cewa inni la'arju an akuna aksarahum tabi'an yawmal qiyam ina fatan alƙiyama duk in fi annabawa yawan jama'a ta tabbata ko ba tabbata ba a yau mutane ke ta sami Allah wani mana hamidahu sun ta sama miliyan ɗaya ɗaya har miliyan dubu biyu a yau ɗin nan wasu sun mutu yau wasu na nan ko za a haife su wasu na nan suna ƙara wayo wasu na nan suna ƙara balaga kaga duka wannan daraja ce sannan a lahira Allah ya ba shi tafkin alkausa shi kaɗaya da shi Allah ya ba shi a shafa'atul uzma sai a je wurin annabi adam ya ce wallahi ba ta yi wa ban kai ba a je wurin annabi no ya ce a'a ku wurin ibrahim a je wurin sai ce a'a ku je wurin musa ya ce a'a ku je wurin isa isa ya ce ku je wurin muhammadu wannan aikin sai ana zuwa an an gaya masa ce ana laha ana laha ya ce fa azhabu fa akhirru tahta al-arsh sajidan fa yulhimuni rabbi mahamida la tahduruni al-an zan je ƙarƙashin al'arshin ubangiji in surma ya yi sujuda sai ubangiji na ya min ilhamar wasu kalmomi na fadanci wa'anda yanzu ban san su ba sai a can Allah zai kwararo mini su sannan daga ƙarshe Allah ya ce ya Muhammad irfa ra'sak wa sal tu'ta washfa tushaffa imamu ka daga kanka roƙi abin da kake so wa kake son ceton sa a baka sannan roƙi ceto al'ummar sa Allah ya ce ga abin da za ka ɗiba ka ta ka kwasa ka kai aljanna ka dawo ka koma ɗiba ka kwasa ka kai aljanna in ya ɗauki dubu saba'in kowa da guda dubu saba'in tara ce gare shi ya yi kamar mayawa dubu saba'in mu tuntuni mun aji kayan mu cikin aljanna sannan sannan sauran al'ummin zai su fara shiga nahnu al-akhiruna as-sabiquna yawm al-qiyamah mu ne na ƙarshe amma a alƙiyama mu za a fara da mu Allah ya ba shi liwa'ul hamd tutar da duk annaba karkashin ta suke shi Allah zai fara tayarwa shi zai fara tsallakar sirati shi zai fara shiga aljanna shi ne zai kunkusa kofar ta a bude in aka ce wane ne ce muhammadu ne su ce an ce kar mu bude ma kowa kafin ka za ka sai manzo Allah ya shiga aljanna kafin kowa maganar manzo Allah ba ta karewa jama'a kuma daɗi gare ta ina ga abin da ya kamata wannan jum'a mu sake jaddada magana game da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam saboda babu mu kullum mauludi irin wancan mauludin na yau mun tuna da manzo Allah mu kullum cikin tuna shi mutu domin ahlus sunna bai da aiki sai manzon Allah ya faɗa manzon Allah ya aikata ga yadda manzon Allah yake so kuma ya tafi in sallallahu alaihi wasallam fa nahnu as'adun nas bihi kamar yadda yake Abu Huraira as'adun nas bi shafa'ati yawm al-qiyamah ko to ubangiji ya dauke sarki ka sa mu cikin inuwar manzonka ka sa mu a tutarsa ka sa mu cikin cetonsa ka sa mu cikin waɗanda a al'iyama za su yi hujja da biyarsa don su shiga aljanna ubangiji duk abin da zai kawar da mu daga tafarkin manzon ka Allah kada ka kai mu gare shi ya Allah duk wani shaidani na mutum ko na aljani wanda zai karkatar da mu daga tafarkin annabinka ubangiji ka nisanta mu gare shi Allah ka dora mu kan shari'a ka tabbatar da mu a kanta ka karɓi rayukan mu a kanta Allah ka sauka mana da aminci Allah ka ba mu abinci Allah ka karɓi azumin mu ka karɓi qiyamul lailin mu ka karɓi sadakokin mu ka karɓi zumuncin mu Allah kada ka karar da wannan wata sai ka gafarta mana ajma'i na baki bagiji ka shirya da malaman Allah ka cire fitina tsakanin su Allah ka dora su akan tafarkin nan na gaskiya wanda ka ce wa tasimu bi hablillah Allah duk ka dawo da malamai zuwa ga hablullah shi ne tauhidi zuwa ga hablullah shi ne sunna kuma ka ba mu ikon so junanmu da ƙaunar junanmu da kare mutunci da martabar junanmu Allah ka daidaita shugabanninmu ga abin da maslaha a gare mu Allah ka gafarta mu iyayenmu da malamanmu da magabatanmu rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim wa afu anna ya maulana innaka afuwun karim subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin